إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillahi muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana mai albarka a wannan gida mai albarka a wannan lokaci mai albarka tare da mutane masu albarka bayan haka ina miƙa gaisuwa zuwa ga manyan bayan Allah da suka halarci wannan waje kamar shi mai masaukin namu shi Hussein Kurubu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa tsawon kwana yin mu shi Malam Muhammad Zaba da liman na Kiyari da su alkali Hadi ma'ana da su alkali liman na Kurubu da dukkan dai aramomi na Alƙur'ani da limamai da sauran mukaddamai da zakirai da kowa da ƴan uwa na almajirai ina miƙa mana gaisuwa irin na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa mu ce alhamdulillah kuma mu ƙara cewa alhamdulillah ko mu ƙara cewa alhamdulillah a irin wannan taruwa ba ƙaramin alheri ba ne a cikin ta yasa ake buƙata irin wa'annan ranaku masu albarka na ranar juma'a kaga ake haduwa ake zikirin juma'a ma'ana sirrin zikirin juma'an nan da kake gani an yi da'ira ga baki daya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ibada idza nazara fi wajhi ahadihim sajida sa'adatan la abada abada annabi ya ce Allah yana da wasu bayi idan ka kalli fiskar su suka kalli taka ka samu arzikin da babu tsiyata har abada ma'ana kallon su kawai idan kai ka samu aljanna to sirrin zikirin juma'an nan da kake gani an yi da'ira to in ni ne mai matsayin ka ganni in kai ne na gan shi ne babban sirrin da za a ga an yi kuri kowa yana kallon kowa to daman kuma a cikin irin wa'annan tafiyar a ciki ne ake samun irin wa'annan bayan Allah don waɗanda suka fi girma a wajen Allah su ne masu ambatan Allah. Saboda dukkan ibada in banda abu kwaya biyu, babu abin da bawaye tarayya da Ubangiji a cikinsa. Daga zikirin Allah he salatin annabi Muhammad sallallahu Alaihi Shi sa Alƙur'ani Allah ce faskuruni askurku. Ma'ana ku ambace ni in ambace ku. shi sirrin zikiri idan ka ce la ilaha illallah sai Allah ya ce wane sunanka zai kira gundarin sunanka idan ka kira shi sau goma ya kira ka sau goma idan ka kira shi sau ɗari ya kira ka sau ɗari idan ka kira shi sau dubu ya kira ka sau dubu shine faskuruni askurku Allah ya ce ku ambace ni in ambace ku fa iza qadaytum manasikakum faskurullah ka zikira kun aba o kuma aw ashad zikra ma'ana Allah ce idan kun ƙara ibadun ku ma'ana na ayyukan hajjin nan Allah ce to ku ambashe ni kamar yanda kuke ambatan iyayenku kai sama da yanda kuke ambatan iyayenku Allah ya ce ambace shi wani wajen Allah kuma ya ce waskur isma rabbik wa sabbil bil ashi wal ifkar ma'ana ka ambaci sunan ubangijinka ma'ana da safiya da yammaci me sunan ubangijin ba ne Allah ba to shine yanzu ma da hakan kan maka tsari kaga yanzu yanda aka yi zikirin juma'an nan adadin mu gabaki daya idan ka ce la muka faɗi la ilaha illallah gabaki daya to sai Allah ya hada adadin ladan yawan mu gabaki daya ya bawa daya Allah duk kalma daya da ka muka faɗa to he an lissafa adadin mutum na he a dunkule he a bawa haka za a ƙara dunkule a bawa wannan haka za a dunkule a bawa wannan to shine amfanin jam'i dalati inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab Allah ya ce ka sani a cikin halittar sammai da ƙasai da sabawan dare da rana wani lokacin rana ta fi yawa wani lokacin daren ya fi yawa Allah ya ce la ayatin li ulul albab Allah ya ce akwai aya ga ma'abuta hankali kamar an tambayi Allah su waye masu hankali yace allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب Allah ya ce su ne masu zikirin Allah a tsaye, masu zikirin Allah a zaune, masu zikirin Allah a kwance, kuma gashi suna tafakkuri a cikin halittar Allah ta sammai da kasai gaba. Kazan shi Allah daman ba za ka gane shi, shi yasa a hadisi annabi ya ce, لا تفكروا في الكلك ولا ولا لا تفكروا في الكلك في الكلك ولا ما هي حديث ne ya karma kallon annabi yace la tafakkaru fil kalik wa tafakkaru fil kalik fa innakum la tadrun maza la ce kada ku yadda ku yi tunani a cikin yaya Allah ya ce ku yi tunani a cikin halittar Allah saboda shi Allah ba ku da ikon yadda za ku gane shi. Duk ta inda ka kullo he ya kullo ta wajen. Yanzu kana tsaye kana kallon sama he ya fito ta ƙasa. Kana kallon ƙasa neman sa he ya fito ta sama. To wannan ba zai gano ba. To suna tunani a cikin halittar Allah ta baraka wa ta'ala. To saboda me suna ambatan Allah a koyaushe jinin sun ma ya zama la ilaha illallah. Saboda me saboda yawan ambatan Allah ta Allah ya ce wa kurfi na su tabarru'a wa kifatan wa duna jihar min al-qawl bil gudur wal ansar wa la takun min al Allah ya ce ku ambatan a cikin zuciyarka ka ambaci Allah a ɓoye. mu yan dari dan dai mu ne muke yi a bayyana muke yi a tsaye muke yi a zaune muke yi a kwance kuma a ɓoyen ma a kwancen ma kuma a ɓoyen ma muni Allah ya ce ka ambaci Allah kila suka a cikin ranka ka zaru an kana mai kankan da kai wakilatan kuma kana mai tsoron Allah waduna jihari ba bayyanawa kake ba ko ba ɓoye ma'ana harshenka yana motsi saboda malaman zikirin sun ce in za ka yi wuridin kar ya zama da zuciya kake yansa ana so harshenka yana kaɗawa saboda zuciyarka ta yi zaki kar ya zama kawai a tunani kake tafiya da aurata a'a harshen ka yana kadawa saboda tasiri tasirin zikirin ya bayyana a jikin da safiya da yammaci ake bukata Allah ya ce waskur wasbir nafsaka ma allazi ne kuna rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد هذه الدنيا هذه الدنيا ولا تريد من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah fa manzon Allah ya saukar wannan aya duk Qur'ani zaka ji Allah yana mai koyi da annabi abu annabi ai koyi da annabi sai ga aya ta sauka Allah ya ce wa annabi ya hada kansa da yan zikiri Allah ya ce wasbir nafsaka ma allazina yaquluna rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce ya Rasulallah, ka yi haƙuri fa, ka haɗa kanka tare da masu ambatona safiya da yammaci don neman yadda ta. Su ne ahalin sufa mutum ɗari hudu ne a sabon annaba a babu raira shi ne shugabansu. Har yanzu idan ka je Madina, a masallacin annabi iya wajen nasu na ahalin sufan an keɓance shi a wajen. Duk wanda ka gani a wajen ko bayan wajen. to ɗan ɗariƙa ne ko mabiyin ɗan ɗariƙa. Ma'abuta zikiri. Bazara da aka saukar mar da wannan aya yana cikin sahabbansa da yake karanta alƙur'ani da darasinsu ya taso ya zo ya zauna a cikin wa'annan zakira. Bayan an yi zikiri an yi addu'a da ya ce alhamdulillahi lazi amarani an ajlisa ma a kaumin fi ummati ana ma a kumar mahaya wa ana ma a kun bada ma annabi ya ce na gode wa Allah da ya umartan cewa na haɗa kai da wasu daga cikin al'umma ina tare da ku a rayuwar duniya bayan an mutu ma ina tare. Annabi ya gaya musu, kaga yanzu duk da ƙiƙin da zai ce maka a annabi bai yi zikiri da jama'a shi dai bai sani ba bai gani ba. Ka nemi a hakamul Qur'an tafsirin Imamul Qur'ani maganar da na kawo nan za a ganta. Allah ya ce, Laƙar kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. liman kana lillahi wal yawmal akhir wa zakara Allah Allah ya ce hakika koyi kyakkyawa ya zama mana wajibi cikin lamarin Annabi Muhammad Allah ya ce amma fa ga wanda yake kaunar ya haɗu da Allah lafiya ka me koyin ki Allah ya ce wa zakara Allah kathira kai zikirin Allah mai yawa kaɗan ɗan Allah ma ba mu san nawa ba kaɗan ɗinsa ma ba ka san nawa ba ne balle mai yawa. To kaga ana bukata ne ka yi zikiri a tsaye, ka yi a zaune, ka yi a kwance, ka yi a bayyane, ka yi a ɓoye, ka yi kana gida, ka yi kana tafiya, ka yi kana kan jirgin ruwa, ka yi da lafiya, ka yi ba lafiya, da kuɗi ka yi ba kuɗi. Wanda hakan Allah. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتذكروا كبرة Allah ce ya ku wa'anda kuka yi imani, ku yi zikirin Allah mai yawa, kuma ku yi tasbihin Allah safiya da yammaci. A nan mujahid ya ce, La ya kuna mina zakiri na Allah kasiran wa zakira, hatta ya zukura Allah ƙa'iman, wa ƙa'idan, wa murɗaji'an, wa ya zukura Allah bil lisani wal qalbi بالمهجس والجنوب والهيل والنفاذ وذلك بالتسبيح والتعنيد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم yace baraka zama kana cikin wannan aya da ayar ta ce yanzu in amur kula zikiran kasira baraka zama ka cika sharɗin wannan ayar ba yanzu mujahid ya ce idan in kana yi a tsaye sai in kana yi a zaune ya ce he kana yi a kwance he kana yi a zuciya he kana yi a bayyane ya ce da janaba ma ba tsarki kai mace mai haila ma ya ce kai ziki mai jinin aihuwa ta yi ya ce haka tasbihi subhanallah ko alhamdulillah ko wallahu akbar ko salatin annabi muhammad haka mujahidi Allah ya ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والكاشفين والكاشفات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحج قلوب والحج وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا wannan fa ka duba matakin musulunci guda goma shugabansu shine zakir shi mai zikirin Allah nan ya wuce musulmi ya wuce mumin, ya wuce ƙaniti, ya wuce sadiki, ya wuce sabiri, ka san wanda ya kai mukamin sabiri ma ba tsakaninsa da Allah ba rubutu. Na ma yi wafa sabiru na ajiyar hundu gari. Ai da an ba a yarda da kai bane ya sa ka sama mai gadi. Ai ba a yarda da kai bane ya sa aka sama mai gadi. To wanda ya kai wannan kujerar ba tsakaninsa da Ubangiji an samu yadda juna. Babu wani alƙalami an fidda bawa tsakanin sa Allah mala'ika ma ya je kama aiki. Tsakanin sa Allah yanzu babu magana rashin sa. Ladan su ba wani lissafo lissafo da za a yi a rubuta kaza ya taɓa can ya taɓa can Allah ya gama. Ko da ya kai kujerar da ya tafi. Zai zakiru gaba wasadiki na wasadika kaga annabi ya faɗa a hadisi man arada an yanzura ila mayitin lashi lati yamshi ala watil ard fal yanzur ila sujud magana ce in kana son ka gama cacce yana tafiya da kafarsa a bayan duniya ka kalli wanda ya kai kujera sujud amma ka ga wa zakar laha kasira din nan to su sun wuce wa'annan ba saboda babu abin da ya kai zikiri gyaran zuciya ba abin da ya kai zikiri gyaran zuciya saboda ita la ilaha illallah ta shafa komai ta kori komai ta tabbatar da komai ita la ilaha ba bebe akwai wani ma babban waliyin da baya cewa la ilaha a wurin kawai Allah yake ce Allah Allah aka tambaye shi yace aka ce ya ba ka cika kalmar yace ya ai ni ban ga jabun ubangijin ba ma balle yace Allah ya an ce ba a mota daga kai yace ni na ƙaryan ma ban gaishe to ya zan tsaya wahalar korewa yace kuma idan na ce la ilaha illallah zan ce ina he a ƙarshen ismin yake fita in na ce la ilaha yace ban faɗi Allahun barai na yace kun ga a shakku haka ya ce to din na wuce bibiyan nan ni Allah kawai Na Allah kawai yake.
ba wani bibi kawai Allah zur yake to shi sa shi zikiri babu abin da ya kai shi gyaran zuciya in kana so ka gane zuciya ta gyaru ko bata gyaru ba ka fara da masu karatu kar kai amfani da layin kasa kaga duk wanda zai ɗau littafin sa ya je makaranta karatu yana neman ilimi yana ya yadda kuma wancan din ya bi shi ilimi zai sa shi a hanya to da kuka tashi karatu sai kuka kama hira shigo ma da gulma ko sukar wani malamin ko wani labari to fa kai ka zo wajen likita ne kana so ya treatment ɗinka ne ba ya raba ka da abin da kake yi. kana gulmar kana hasadar kana cin nama sai ka zo ka samu malam ma da shi to in ni ne zan san da malam a nan za ka samu tsarki abin da kake yi kake so ya raba ka da shi yana yi kaga yanzu sai ka ƙara gaba ka nemi mai tsarki shi yasa malamai suka zama hawa wuta idan ka ga mutum da allansa ya tafi gaban arama to ka tabbata masoyin Qur'ani yana so ya san Qur'ani idan ka ga mutum da littafinsa a gaban malami to masoyin ilimi ne yana son ya san addinin Allah to idan ka ga muridi da cirbansa a gaban shehi to yana son ya san Allah Zaman ka karanta Alƙur'ani ka karanta ilimi ka san addinin Allah amma ba ka san Allah ba. Ka san addinin Allah ba ka san Allah ba. Ba ka sani ba. To kaga a nan, nan za ka buƙaci karatun ce. Ku saura ka zikiri ba abin da ya kai shi da Mu da muka samu tsarikan nan, to mun samu arziki babba. wanda babu irin in dai ta ganka a ɗari ƙashin tijjani to duk kintawar ido kawai ka ce alhamdulillah in kuma kana so kana rage tafiya in ka tashi ka ce alhamdulillah ka shiga amma iya falalar da Allah zai maka ya gama daidai abin da ya rage ka roƙi tabbata a kai Allah ya karɓi ranka a wannan ɗariƙa ko to ka gama samun arziki duniya da rai. Amma kamar yadda zakir ya faɗa a gaba, Shehu ya ce walar tafi arzi ɗariƙa cikar bahu, illa iza kunka dawa masu su. Bai kasance ma kawai da ka zo an baka ɗariƙa, shikenan ka samu duk ribar da ake yake cikin ɗariƙa. A'a, sai ka tabbata kana gyaran aiki. da cika sharaɗai da kiyaye sallah a kan lokaci da duk abin da shari'a ta hana ka hannu abin da ta sa kana yi gwargwadon iko to wannan shine cikakken ɗan dariƙa amma ba wai yawo da carbin ba kamar yadda za ki riya ba ka san shi carbi ka yanzu ko inyamuri ne ya rike shi ba zai kwace ba shi carbin ba zai kwace ba. Aikinka ne ake so in aka ga aikinka, to a ga aikin carbin. Kamar yadda shi Ibrahim ya ƙalubalanci duniya, ya ce idan wanda ya taɓa ganin akwai wanda ya gana taɓa aikata haramun
babu mutum makiyan ake kira idan akwai wanda ya gana taɓa aikata haramun ya faɗa Ashe ya koma ga Allah ya kalubalanci duniyar ba. Duk iyayyarka, duk yan karinka, ka ban kaɗa, ka ban kaɗa. Sai dai ka ga karatun Alƙur'ani da hadisi da wuri ka. Ai shi kan ma abin da Shehu Yahuza Zariya ya ce da yana magana akan Shehu Ibrahim ya ce limamun ilahi badaraki. Rakibu shumar lan ya sabna ka Allah lan ya kun abadan rakiban waliyin min waliyin ka kadiban wa mala sallan da rabbil kadim. ya ce kaga mala'ika mai rubuta zunubin nan ji shehu yahuza ya ce wallahi da ya zo gaban shehu ibrahim ya ce he ya rasa ya ce kafin ka ankara shi ma he ya koma cikin muridai kawai ya kama ya ce su abin da zai rubutan ba a yi shi kuma ya ga ya tsaya jira ba zai yi ba ya ce shi ma ya koma cikin harin kaga kai da wannan ne jagoranka ana so halinka ya ilin nasa an ganka a bankaɗe ka ce kai mutanen shehu ne kai la so ya ce kullum manyan ta su ilaina wa yukalifu shari'atul mutahhara bi hakil muharrama fa ushhidullah wa ushrikum anni bari'un min so ya ce duk wanda ya ce namu ne shi na shehu ne kuma ya aikata abin da Allah ya hana abin da Allah ya ce a yi kuma ya ƙi ya ce Allah na sa ka zama mun shaida. Ko musulman duniya ku zama mun shaida ba ni ba shi. Kaga kuma wanda aka rubuta wasiƙar nan ba dalilin wanda aka rubuta wasiƙar da ya rasu ma hei da ya shekara bakwai a kabarinsa. Malik Santiti ya biyo wajen ya riga shi Ibrahim ya rasu. ‘ya'yan suka ce ba za a taɓa ba aka je wajen shehu shehu ya ce almajirin nawa ne don shekararsa bakwai da rasuwa za ku ji tsoron tuna kabarinsa fito ne a canja masa waje kamar ranar aka sa shi haka aka same shi to shi fa shehu yake yi wa wasiƙan nan yake cewa ka ƙara tsayuwa a kan gaskiya wanda ya kai wannan mukamin shehu yake jan kunnan lokacin da aka ba shi shekul islami a jami'ar azhar ya ce ai wannan matsayin malik malik son ya ce ai su malik son suka dace da shekul islam mu ai mun mutan shekul islam wa yake magana nan ya ce ai matsayin su malik son ne to shi ba shi yake jawo fanni ina kai zakir mai rububi da ɗan carbon ka babun sallah a jami'a Shiu yana kusuri madinar sham ko waɗai ba wa kaula hukatta ya da zikirin lafi. A kotan nan, shehu he da ya shekara hudu kullum ya yi nafula raka a dubu. A ina ka gaji wasa da sallah a wajen jagora. Shehu he da ya shekara hudu kullum ya yi nafula raka a dubu. Idan kuma shehu tijjani ne, tun da annabi ya ce wa shehu tijjani, la tasihu salatuka ba da ahadin ma da juma annabi ya ce wa shi tijani daga yau duk wanda ka bi sallah ba ka da sallah sai dai ka zama liman sai dai juma'a juma'a ce muka yi maka izinin ka bi a duniya amma in dai ba juma'a to kowace sallah kai ne limamin sai da aka yi shekara ashirin Muhammadu Gali a bayan shehu tijani ikama ba da kuma Shehunka mai ɗariƙar naka shekara ashirin yana limanci, mara ko zazzabi ba ta hana shi limanci ko hunturu. Almajiransa, Muhammad Gali shekara ashirin ɗin da shehu yana limanci, ya kama ba ta kuɓuce maka ba a bayan shi. To ina ba ta ne ya samu wasa da jani. Ko wasa da jani. Shu Ibrahim fa maganarsa ta ƙarshe talas wanda daga ita bai sake magana ba a asibitin London a kan sallah. Abin da Shu Mahmudu Sarga ya ce, da aka yi zama aka ce shi zai zama wakilin shekunan Najeriya gaida shi. Daidar ya ce ya isa London dab da magariba ranar Juma'a ana gobe shehu zai bar duniya. ya ce a otel na yi wazifa na yi zikirin juma'a na yi magariba na yi isha sai na kira imam hassan sisa ya ce a talfan na ce hassan ya jikin shehu ya ce mamudu sarga jikin shehu ya kai matuka ya ce he na ajiye wayata he na sau ya ce na je otel na samu shehu a kwance ya ce he na tambayi imam hassan sisa me ye maganar ku ta ƙarshe da shi ya ce mun yi maganar ƙarshe da shi shekaran jiya laraba amma abin da ya ce mun cewa ya hassan idan lokacin sallah ya yi ka zo kunne na ka ce min azahar sai ka bani dutsen temama sai ne temama kai kai limanci kabiru kai yana ladanci ni kuma ina bin kunna baci in la'asar ta yi ka zo kunne na ka ce min la'asar sai ka bani dutsen sai ne temama sai kai limanci kabiru kai sai ladanci yace haka magariba haka isha haka asuba imam hassan sai sai ce mamu saga ce wannan shi ne magana da muka yi da shi ranar nan ka a kan gadon asibitin sa wasiyar da yake ta Allah ce to ina muka samu wasa da ita lokacin kafin ya tafi asibitin ma su biƙa aka yi wayarin aka kai masa har faransa yana bin jam'i yana ji sai ya ji liman ya ce wala balin sai ya ji alifci sai ya yi fatiha ya kai ƙarshen fatiha ya ji amin can a kunnansa ana yin sallama ya ce a fito da ni. aka fita da shi masallaci ya ce sai ya bi tun da raina za ana wasa da musahabi a kan tun da raina za ana wasa da musahabi ya ce shi an faɗa ya ce da ƙarfi za ku na faɗa ana ji amin ya ce da ƙarfi za a Babu ai, shehu da kaga ya gagari duniya ba a haka ya gagare ta. Ta kowane ɓangare ya taka duniyan ne ya gama. Ƙur'anin ya taka, hadisin ya taka, ɗan annabi kuma daman uban kowa ne. Yace da Ƙur'ani, yace wal Ƙur'an, wal hadis, وليس أفقه مني وليس أفقه مني منهما على وجه شو يشي ده قرآني ده حديثي duk bayan ƙasar Allah babu wanda ya kai to kaga abinda Qur'ani ya faɗa za ka bi da hadisi shine kana bin shi shine dai kuma shi shehin ka din nan kamar yadda Zakir ya faɗa shehin ka da ya maka tarbiya ba to duk malaman ka baka da kamata dan kula uzu bi rabbin nas ce karaba ta ce kula uzu bi rabbin nas shine aramomi malaman qur'ani da ka alu ba alu an baki wazal ba sun mi ara har ka haddace ka rubuta malikin nas shine da haƙawa'idi har ka gama ilimin ilahin nas to shi ne shehunan tarbiyya na ɗari. To a ukun nan shi ne ya yadda har gaban Allah kuna tare. Amma malamin ƙwari ya gama maka darasu to Allah ya karatun albarka. Allah ya albarka, Allah ya samu ceto ne. Ya masallame ka a nan bai yadda a kiyama zai cece ka a gaban Allah. Shi wa malamin ilimin na maka izini ka je a ci gaba da karantarwa. Allah ya taimaka, Allah ya ba da albarka. Sauran. amma shi wancan shi ne ya shahada ya yi kuro kuna tare har gaban Allah ya sa shi hura ya ce wa arzishe kaka walau afkaka lakin na hulul kai karata ka yadda da shehinka ko kuka zai sa ya ce saboda me saboda ga alheri ne ya shirya da wannan sanin Allah da ya maka duk duniya ba abin da za ka yi kama an fi ɗarifan wa taliban fi ɗalibirdawa ka ciyar da sabon kuɗinka da tsohon kuɗinka na kadara cikin neman yadda shehun shi ne ka zama muridi sadiki ba ba kazini ba ce ka san shi Ibrahim saboda hidimar ma'aiki shi idan shi zai ɗinka riga ba a mata aji ba ta mata ba a mata aji na saboda daman tun ajiwa ne ya gaya mata na'am
babu kansa ba ƴaƴansa ba dukiyarsa ba almajiri kaga tunda wanda ba shi da kansa ina zai mallaki wani abu na ya dama ya ce dukiyar duk ta annabi ce ya sa shehu in dai shi zai yi ɗinki riga ba a mar'aci Allah ya sa shehu yahuza aminiya ya ce da rahimu walan tarda da je na'am ya ce kuɗin shehu ba su yarda da shiga a jihu ba a jihu Allah in ka ga riga da ajihu a jikin shehu ba shi da aka Allah da shehu ya je misira jamal abdul nasir na'am
jaka ya ciko da kuɗi rafa sabi na misira dirham na'am ya kawo gaban shehu ya ba wa shehu hadaya Allahu akbar to yana zaune a masauki wani aran ma ya zo ya zuba karatu kusan izu guda Oh, shehu ya ji lalle aran nan ya san qur'ani kawai ya dauka kare Allahu akbar
shi aran man bai san me a ciki ba sai da ya je gida da ya jazi ya bude ya ga kuɗi ne a shimfiɗa sabi da kabanki sai ya jazi ya dawo da su. da yake aran man da ne ba irin nan Allahu akbar
ya ce shehu ka san me ka bani a jakan nan ku yace na sani yace ai kuɗi ne yace kai shehu ai wannan kuɗin sun fi karfin irin mu he ku manya masu ciyar da al'umma ku ne za ku yara wannan sun fi karfin irin mu shehu yace Allah ya baka Qur'ani baka ce ba irin ku ake ba ba he wannan karkadan duniya kada ku ɗauke Qur'ani. ya tafi da ita gida.
Yes.
ya tafi da shi gida amma kai yanzu ga carbin ka ga jamfar ka ga komai ana bi sabila dan agajin ya fito ta kudu ya ga kalli arewa eh ya wuce sai ka dawo da shi.
Kuma da kuɗi.
kuma da yan kwakwa Akwai?
kuma Allah ce lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma kar ko Allah ce kuma Allah ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim amma ka zaro dubu biyar ne eh ka zaro ashirin ne gam ko marar kunne bihi alim Allah dai ya san me gam ka baya yan dubu dubun ka bar su ita zai baka ta Eh, ka kawar da yan dubu dubu yan ɗari biyar ke goman da ka san mai rake bare karɓa ba ita za ka bayar a wajen.
Yes.
Ko a wajen hadaya ai kowa ya fi kowa sanin kansa ya gyara.
Allah.
kowa ya fi kowa sanin kansa a gyara yanzu misali a ɓangaren nan na hidima gadan sa aka gadan abun aka da shi shehu ibrahim da yawa fati ya bar duniya an lissafa magidantan da shehu ibrahim yake rikewa yake rike da su da abincinsu da ɗinkin sallarsu da jinyarsu Na'am.
magidanta dubu tara Allahu akbar.
dubu tara to shi ya koma ga Allah abin da aka samu shi yake rike da su magidanta dubu tara ba ma misali yanzu kalubale ba wai ka rike wani ba To, mutum hamsin da shi ya karbiyar sa haɗu su rike shi kawai abu ya gaga to,
Kwarai.
ba.
misali ba wai ka rike ba mutum hamsin misali da shi ya tarbiyantar kawai ka haɗu su rike shi kawai abu ya gaga daman bara a yi roron waken ka ba hele ta Na'am.
talata a sussuke laraba kuro Allahu akbar.
ko kuma he alhamis juma'a su suka asabar malam
Na'am.
sai ka zo ka sai da waken ka a nan ga kasuwar da wannan nan Na'am.
sai ka so gwaiba To.
kawo shiri ko wani tarkace ko ka zo ka zari yobe ko ɗari ka sai da buhun wake uku ko buhun dawa biyu wannan mutane akwai adalci mutane. Kudin za ka je matar ka ta cinye su.
tawakkal ba da rike komai sai ka gama ka sai naman biyan ka yi komai ka kai za ka fita ta ce ba mai
متأجرين bayan ba godiya ba mai الكرام saboda me can wajibi ne a wajen nawafil ake samun falala in ka ji an tsere maka duk wanda ka ji ya kai magaraji cikewa to da nawafil ya tsere da nawafil ya tsere ai rike gida kan wajibi ne yanzu kai ce fanan naira dubu ka je ka ba wa matarka ba za ta ce ta gode tawakkal sai dai za ta ce he yanzu he yanzu to ba mu da abun ce za amma ka yi ke fanan dubun nan ka samu wani dattijo ka ba shi kashe a miya Allah ya ji kan iyayenka Allah ya maka albarka Allah ya saka mu. Allah ya ji kan iyayenka wuni zai yana Allah ya ji kan iyayenka. Allah ya Allah ya sa ka zama lafiya. Duk wannan addu'o'in da za ka sha da kai na kula ne ka same su a wajibi ko gode ma baya. Ka ga anan sai a duba in an gane misalin nan na. Yanzu a ƙa'ida irin yanzu gashi kamar misali da nai shi ya tarbiyantar da mutum hamsin. Misali mutum hamsin. Yanzu mawalbi ya zo. sai dai ka zo kawai kana tambayar ina ne masaukin ku ko kun ya baka ji ina ne masaukin ku me ka kawo gidan ku ne fa gidan ku ne fa baban ka ne duk mutum din maulin da aka yi baka ba masararka ba dawarka ba wakenka babu kuɗinka babu tumatirinka ba ba ina ne masaukin
يلا sai ka يلا sauke kanka ai ba ka saukan dan gidan ai in dai baka sauka ba to kai dan ba ka neman a sauke idan za a yi ka'ida irin na tarbiyya na ka'ida da ya kamata ya cancanta to muridan ne za su ɗau hidiman da za a yi ‘ya'ya na ruhin su haɗu da ‘ya'ya na tsaka a yi shawara a duba cancanta suwa ya kamata su wakilci kwamiti ɗin ba san zuciya cancanta za a duba in ɗan ruhi ne fi cancanta da jagoranci ya jagoranta in na tsatso ne fi cancanta da jagoranci ya jagoranta a yi a haɗa duk wajen nan zai ci nawa zai ci nawa zai yi nawa wa da wa za mu gayyata duk abin da abin zai ci an gama estimate amma ka taho da wata naira hamsin ko naira ɗari ka zo ka bayar to yanzu ko ko dubu biyar ka bayar ne ba abin da za ta yi min balle da shi to me zan me za ta kusan kullum zan kashe ta. kusan kullum zan kashe ta نعم don yanzu ka zo ka ɗauke ta ka bani ke me ya kamata mu gyara ina kallon su a nan din na san kan gidan ana ina kallon wanda a gyara ba kawai ka zo ka damu shi da addu'a muna da bukatu shi zama gaba sa biya ladan addu'ar kawai ake ba ku bara a biya ta bari a ba ku ladan ka kawai ka je lahira can ka haɗu da ita amma dai a nan ɗin kan inda ka bai shirin kai ma za ka gwalu ka ƙi hidima inda ibtila'in zai fara ka samu shinkafar da yawa abun a kawo shi ibu ya kaki to he sha biyun dare na kudar matar ka za ka fara da shatar mota za ka fara ta ci buhu biyu da haƙarin ku zuwa kafin ta aihu ta ci he ta zo he ta aihu a sunan he ta ci biyu he ka koma a wai an yi bariya an yi waitar bariya har yanzu ba a gane inda karatun na ke. kuma wani kanin ka kawai ya je ya tsokano wata shara a cikin ya bugun duk bugu gane ba. a zo shehi al'amari an kai wani kotu sai ka ba da ɗari biyu a yi ma matan jama nawa ka ba shi. Aka tare nawa ka bashi. Kaji nawa ka saya ka kai gidan alƙali. Nawa aka yi wobe abubuwa sun rikice sai a yi addu'a kawai sai ka mai tsakari ko kunya ba.
sosai To ya kamata a gyara. A gyara. Su wa'annan dattawan ko ba shehinka ba ne mutum. Ya isa neman albarka. annabi ya ce Allah ya ce, Allah yana jin kunyar wanda tun yana yaro yake mar ibada har gashinsa ya farfara. Allah ma kunyar da ciyo yake. Allah ya ce yana jin kunyar mai mar bauta tun yana yaro, gashinsa yana baki har yari ne ya koma bai. Allah ya ce ni ma ina jin kunyarsa. To ina mu kuma, ka ce ba za ka yi wajen tara ladabi ko neman albarka. to mu gyara wajen hidimomin nan a gyara. In za a yi hidima ta fi ƙarfin goma, ta fi ƙarfin ashirin, ta fi ƙarfin hamsin shirya ta ake. Kuma a hidimar ake samun komai. Allazi ne yin tukuna an walon fi sabilillah sun mala yi tukuna ma an faku manan wala azalam wajen darasin wala kuma alaikum wala Ya ga ya ka saukar da wannan aya. Usmanu ɗan Affan ba rabin dukiyarsa ya raba biyu ya kawo annabi. Abdulrahman ɗan Auf dirhami dubu hudu ya kawo annabi. Dalilin su Allah ya sauka da wannan aya. Annabi ya ce Usmanu Allahumma radi nan Usmanu wala. Annabi ya ce Allah na yadda da Usman kai ma ka yadda. da shi." Allah daga yau duk abin da Usman yayi kan alƙalami ya aiki a kai. Annabi ya ce, Allah duk abin da Usman ya yi daga yau, na yi da shi a ɗauke a karin ba magana. Da Usman ba ya sallah ne, ba ya azumi ne, ba ya zaka ne, ba sirikin Allah ba ne, da ke samu wannan bahe da ya kawo hidimar. Abdurrahman ɗan Auf, annabi ya ce, ka je kai abin da haga dama da dukiyar ka bara a tambaye ka. Annabi ya ce, ka je kai abin da kake so da dukiyar bara a tambaye ka ba kuma bara ta kare. an gama saboda me saboda sun yi hidimar da zuciya saboda me ai da Allah ya ce wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum sai da aka kira zuciya yanzu misali na ce nan da Allah a tura mun mota ta wani sai ya rasa wajen kama saboda bi an busu to man ta ya kare ɗari ɗari na ce Allah ya haka na fito yau haka na fito yau Yasa Allah ya fara kiran dukiyar saboda ita aka haɗa da rai. Ita ce take haɗa da rai. Ba ta son fita. Yasa Allah ya fara kiran ku fara hidima da ita. Kafin jiki. A yanzu masu kuɗi Allah ba yawan nafila yake son a wajen masu kuɗi. A'a. Shi mai kuɗi a zahar ɗinsa da adadinsa da magarbarsa da isha. Ya ɗan kuɗi ya ba wa mako. ya ba wa marayu. Amma in ya ƙi ba su ya ta nafila ya san da layi. Nafila ta talaka da malamai. Shi ya ba da kuɗin shi ne ibada. Kowa ai da layi raba aikin haka. Kowa da layi. Sun kashe da haka mu gyara wajen hidiman nan ba. Kuma tsakani da Allah idan kun lura wannan rashin hidimar ta kashe ƙasar gabaki ɗaya. ta kashe ƙasar gabaki ɗaya. mun bar malamanmu da aikin su kadai almajirai kan maganar a baki ne kawai yau maulin shewa ne yau maulin shewa ne yau muna kurugu a yau muna malam jidi a yau muna kiyari yau muna kaza ba season zizi kai dai ka cika cikin daga wannan tiran in ya kare ka sanja ta kai ba ka san ladan ne ai kana san ladan ya kamata a koyi hidima idan kuka lura da maganar da nake yi idan kuka lura kwami ta ci baya a wa'annan ɓangarorin ku leƙa ku gani ni in kuka kula ma ai daga wannan titin da ya tsarga kusan nan ya fi hidimarsu ne yamma da titin nan ga baki ɗaya a hidimar ɗariƙar ma ya fi hidimarsu ne sai a shekara ba ku ganna a wani taro kawai na abun nan kawai na ga abun ba a tsayawa a yi abin da ya kamata abin da muka sani a maulidi a ƙa'ida ƙarfe hudu kawai a ce filin sautin ya kamsu ka fahimta ya haɗu duk bakin da aka sani an tabbatar da an shirya yadda za a yi su na haƙƙinsu da kula da alfarmarsu wa'anda ba masu majority ba ne ma kun shirya wakilan da sun san yadda za su yi kun gama amma ya ku zo a yi ta ɓoye ɓoye da ku ya aka shirya ne a ku nemo ya ku a a masu yana ne. a a ya je kasuwa a a kaza sai ka ga abubuwa babu an birkice sai an yi isha ana nemo inda su fi shi ba shi da almajirai ne? ba shi da 'ya'ya ne misali ba shi da ƴaƴa ne ba da ko har yanzu su za su zo su sake aiki sun yi na zamanin su yanzu ko ɗin ma yanzu su za su yi babu tsari babu tsari lokacin da na so a yi gyara cewa na duk maulidan kwamun nan za mu yi musu kayan ta mu samu tsari da yadda ya kamata a gabatar da su he na ga wasu ba su karɓa haka ba ya ka fara gunagunin mulkanmu yake sanyi yana so mu bi shi. zai jagorance mu ne sai na yi sulub in zan yi hauna hin kowa ba ka zai mu rana ta yi. wasu bu san me yasa na zari bu san me yasa ba a gani na uzurrukan ana fassara idan na zo zan mulki wannan da haka bane kai ku je ku mulka ba shi kenan ana harkar Allah ana maganar annabi akwai maganar wani kaza ne? duk abin da annabi ya haɗa ku magana ta maganar san juna a ɗariƙa in za a yi magana da shehu ya tafi babu wanda za ka ki ko ka ne shehu ibrahim cewa ya fal kal kulluhum ibadallah shehu ibrahim cewa ya duk halitta bayan Allah ne. duk halitta shehu ya ce bayan Allah ne. ka zauna lafiya da su. misali idan wannan ɗan shi'a ne misali kana kinsa don baya son abubakar da umar da hamza da aisha to kai da allah ya baka son su sai ka gode ba ruwanka ka bar su tsakanin su kai falalar da ya ma sai ka gode ka ga ba za su yi faɗa ne idan ɗan izala ne ya ƙi salatul fati ya ƙi mawuldi ya ƙi shehu tijani ya ƙi shehu rai kai duk allah ya baka son su kana kinsa misali ka ƙi ɗan shi'a don ya ƙi abubakar da umar da sauran sahabbai ka ƙi ɗan izala ya ƙi maulidi ya ƙi salatul fati ya ƙi shi tijan da wazifa ko ko ba haka bane ka ƙi munkiri dan ya ƙi wazifar ka ko ya ƙi yin ƙabar ko ya ƙi yin wata salatul fatin ka to shi ɗan ɗari da yake wazifa kake yake maulidi yake yi yake failar yake yi shi ko me yama shi ko me yama idan kuma wannan ba za ka yi masa uzuri ba, to ka gaya mun wanda za ka iya yi wa uzuri a duniya in ya baka masa. Kaga ba? Me Qur'ani ya ce, wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqimtum wa la in sabartum lahu khairun Ranar yakin Uhud, Hamza wa Hashi ya kashe Hamza babban annabi. bayan sun kashe shi da suka sa wuka suka yi masa musla suka yanke leɓen saman nan annabi da ya tsaya a kan gawar ya ce madadin hamza he na kashe muku saba'in saba'in a madadin hamza Ya Allah ya ce la ba haka na kai.
Allah wayo.
Wa in aqab fa aqibu bi musulman. Allah ya ce manzo Allah idan za ka rama ka taba musu daya a nan ka dubi zahirin karatun. Kafirai ne fa annabi zai kashe saba'in akan hamra daya. Sai Allah ya hana shi kashe su.
Oh.
Allah yana kare su. Kuma yana so.
Allahu Akbar.
Ai ba kai kai su.
Kwarai.
Shi ya yi su na.
Komai ajin bakan.
Ya ce kuma annabi fa ake hana kar ya kashe su.
To dana.
ya ce in za ka kashe in har ba za ka iya haƙurin ba ya ce ɗaya sa kashe maka. ka kashe musu ɗaya tak Allah ya ce ka gani shawara ta ma da za ka yi haƙuri ma fada ya ce Allahu Akbar.
Allahu akbar.
ya annabi ya ce to gashi duk wanda ya kashe mun shi zan ba shi gida a aljanna ya ce duk wanda ya kashe mun wahashi wanda ya kashe hamza na masa alƙawarin aljanna Allahu Akbar.
rana tsaka ana nan sai wahashi ya zo wajen manzala ya ce zan musulunta zan musulunta ina hamza da ya kashe ina neman farmakin neman aljanna da gawarsa duk an yi delete wall an yi kwantar shi ma yanzu dan uwan muhammadu ne aljanna har su zauna da hamzan ta قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله akan ka fata sauka sai sabai suka ce wannan aya ka ka kalli wahashi sabai suka tambayi magana wannan wahashi kadai aka saukarwa ita annabi ya ce la li'ammatul muslimin Allahu Akbar.
gabaki ɗaya musulmai tana kan Wane ne? Wane ne? Kaga.
babu yadda za a yi ka rike wani ya kamata in mutum ya bata maka ka yafe masa kawai. a zauna lafiya kuma idan ka yafin ba wai ari ba ce ka bane ba annabi ya ce mutum yana cutanka da ka yafe masa Allah zai duba zanubin ka sai a ɗau mafi girma shi ma sai yafe maka Allahu Akbar.
wanda ya fi girman za a yafe maka ai kai ka bi shi ma da Allah.
ai ya taimake ka a rufai sun ce maki ya fi taimakon mutum ma akan masoyi Na'am, na'am, haka masana suka ce na'am, na'am.
mazoyinka mazoyinsa masoyinka da kai abu daidai ne Sai banka.
daidai ne duk abin da kai daidai ne Na'am.
amma shi makiyinka kana kaɗan yace ba ga irinsa ba to ka zan ka je ka gyara musu ran Allah
Allahu Akbar.
kana yin misal zai tallata kana kuskure zai zai tallata kaga idan dai Allah kake so to zai ta taimaka maka amma masoyin kirdi duk abin da kai hawa na kuma zai kuskure ne ai manyan mu ba za ka ga Babu.
Hadi ba magana.
an kashe shi ibrahim ya ce ban taɓa yadda Na'am.
ban taɓa yadda ɗan faila ya zama imma Na'am.
imma da hausa mai bin ra'ayi to ya ce ka yi karatu in kai karatu kuna tafiya da shehinka idan ya sauka jalla so ya ce bashi ka miƙe a titi in ya dawo ya same ka kuci gaba Allahu Akbar.
da tafiya ya ce amma idan ba kai karatu ba in ya kauce da kai ya kauce in yi daidai da kai ya daidai Na'am.
ka duba kinsar abokin shehu mai shehu anguwa fa zai ji Na'am.
gona zai ji ya fito a mota sai ga wani abokinsa a bakin titi yana jiran mota shehu ya dakatar da direbansa suka ɗauki abokin nan abokin shehu ne tare suka tashi Na'am.
ya rage mara hanya he da aka je inda zai sauka shehu ya tsaya suka sauke shi har za su tafi ya ce shehu ina so a lahira ma yanda aka rage mun hanya yanzu shehu a lahira ma ka rage mun hanya shehu ya ce to sharaɗi a lahirar ma in same ka a baki Allahu akbar. Iban.
shehu ya ce sharaɗi a lahirar ma in same ka a baki Iban. Kaji shehu kai.
in kana jeji
Na zan ganka.
same ka a baki to Allahu wannan shine dariƙa Akbar.
mu gyara lazumin safe a kan lokaci na yamma a kan lokaci wazifa a jam'i zikirin juma'a a jam'i wannan shi ne
Allah. Kuwa.
shi ne karkana wasa Gayya.
da yin lazimi akan lokaci da wazifa a jam'i da zikirin juma'a wannan shi ne dariƙa na'am idan kai wasa da su kuma mutum ya lalace babu ci gaba. wazifa a jam'i zikirin juma'a a jam'i lazumin safa kan lokaci na yamma kan lokaci kuma ba a magana a lazimi ba a yi a wazifa ba a yi a zikiri gaske
sai dai bisa larura amma ba larura ba kuma ba a shan ruwa ba a cin abinci haka yi ko tsotsan minti ba a yi ba a cin goro Allahu akbar wa lazimul hudura wa sukun Ifa.
a samu huduri da sukun na'am
abinda yasa za a ga babu huduri a zukata to kaga izdigifarin nan da zai hana ka zunubi talaki zai ƙara ma haske da kusanci na'am amma yanzu mutum yana ɗariƙar amma sai ka same shi can cikin kwaba babu huduri a cikin abun shi yasa bai dandaku ya zama na Allah bai dandaku ba da da nutsuwa da abun ya fara gaske so ake yin an ganka a ga abun a aikace yanzu yadda da ka ga soja da inifam to ka san soja aka gani haka ya kamata da ka an ga ɗan ɗariƙa ga wannan ɗan ɗariƙa aka gani Allahu akbar to tabbatar da mu a ce ɗan ɗariƙa aka gani zalla a duniyar ma a gane saboda a kiyama kuma daman tsakanin girar mu a nan a goshi za a rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daman shi ne lambar gidan gwamnatinmu ne yanzu Allahu akbar ko mala'ika da ka ya ga Muhammadu Rasulullah a goshinka zai tambaye ka mara kuka ko da kai ka kake ai ban shi ba wata magana a yanda ka san lambar gidan gwamnati ne a robulo daga ta zo sai ya wuce kawai amma da ka wani ya a me abu me ka ɗauko ko ba alamar koma to sai yan ɗariƙa muhammadu rasulullahi ne sallallahu alaihi wa sallam
haka haka a shi abdullahi ya faɗa shi abdullahi jeji ba a cikin tsarar da na'am na'am ya kawo maganganun duka saboda haka yan uwa ina neman abuwa kan na cika mu da tsoro kayya
fatan Allah ya karɓa ayyukanmu wani Allah kuma ya gafarta mana wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ba ta lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta mu saboda Allah ba ta lafiya da zaman lafiya wannan gari namu Allah ya tsare shi ya ba da lafiya da zaman lafiya jagororin garin Allah ke muke su dushe wannan mu Allah ya tsara musu lafiya da tsawon bana saboda haka ina neman uzuri na ja da yawa zan takaita a nan آه، وأقول قولي هذا تفضلي ولكم الحمد لله